وسلم على الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبدت والخاتم لما سبق آتي العشر بالحق والعالي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذلك مشروع إلينا بهذا المعقل وشارك بأننا الجرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما تترك المؤمن على الحق وما يستحقون أقول يا سبحانه وتعالى لذلك يا رمضان يا رمضان ثلاثة sha uku ga Ramadana shekara ta dubu daya dari hudu da arba'in da hudu da hijira ta ima Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miliyaniya muna cikin wannan sura ta sha biyar wanda sauƙin jiri ala da ba ta ba a yake ba tattaunin mamani ala da wa mai tafi wani wato bayan al'umma wanda ayyanta za a ga ayyanta ba ɗauki don ba ba sauran da mutuwa ko ayyukan rana ba mu ayyukan su ayyukan ɗaukar da zaman sa a yiwuwa wanda yau da shi da yau ba za a ce samun su ba a lokacin al'adi Allah da bada makarantar da su yau ma da hajjari bai za a ga hajjar mu da yin sa a yiwuwa ta hajjar wadda ya kan mu a yi ko da al'umma suna da hajjari wato suna da lokaci da Allah da bana kaura ya sanya lokacin da za su koma ga wannan. Idan wannan lokaci ya zo ba za a yi yin wato cikin samun su gwada ta hanyar ba. Wannan ba za a yi tibi na su a ɗauke rayuwarsu kafin lokaci na zo ba. A wani wurin Allah da bana kaura ya ce لا يجب الذين كفروا بالله حتى لا يرجعوا وتنقوا لهم او ياتوا عذابهم على بعض الملائكه kawai ba za ku bishe ba suna cikin ainihin kokonto har alkiyama ta zama ku rashi ko asara ainihin tsanani wanda zai yanke ainihin lamarin kudin tare ko domin ku duka wannan halatta ba ka da yau jikin samun ku ba wato ainihin da ala ta zama ku ba za ta jikin samun ku ba a wani wuri sun rantse wa akan bin na ya da imani ai na kafin zawo na yanku sun rantse matuƙar rantsuwarsu Allah ba zai tada wanda suka mutu ba a wani wuri suna cewa iya illa a yi mutum ya da mutu ba ma ba na haya ba ma na da makoto wato ba kuma ba ne rayuwar su ne ta duniya an yi su rayu ko su mutu ne su ba na shi ba Allah ba ta da to an yi wanda ba na an ɗauke da an kalu masu suka fi tsoro da kallo sun bushe inda na ta ba ta wata rana ba da mai yaro ya ce shi ya yi Allah ta ba ta wata ya kama abubuwa guda hudu. Adil shakku adadin mutum Allah ya riga ya kama shi ya rubuta menene adadin sa na dai kenan na biyu ko rinki an riga an sa masa da mutum yadda zai ga arziki a cikin zo haka an riga an sa nan shi ma an gama na uku ko shafihin an riga an rubuta an gama cewa shi dan aljanna ne ko aka rinka wasu dan wuta ne shi shafihi ne an rubuta na uku a fahimin wato ko shi dan aljanna ne Allah tabaraka wa ta'ala rubuta inna al-insan la yamutu qabla ajali to bane mutuwa kafin ajalin da Allah ya wadanda abubuwa sun gaba da manzon Allah ba ka sai kake to menene ne aikin kuma tun da aka ga aikin kuma da ya riga yi sallallahu alaihi wa yi wa wani ka buga da hukar da ma wani sallu kun aiki domin kowane mutum Allah zai tsawaka masa abin da aka yi shi domin sa in ma mutum ne zuwa kai shi aljanna ko da aikin ibada yana da sauki zai ibada da cikin sauki ba zai na ganin wahala zai ibada ba. Da sauwa ta masa wajen ibada, an yi tare da kuke nan. Saboda haka ɗan ba zai mutu ba, kafin hannun ta hana wala, ba za ta aka ruwa min adali abadan. Wannan ba za ta jinkirta mata ba, adalin da ya fi a ba za ta kira ta ba. Bari haza, kana ya kuru maulana a yi kara mama a wajen. Shi ne saboda haka, maulana imam Ali kara mama a wajen cewa da adadin jiran yawon ya kawo yana da ce ban sani ba wani wuni ne wani fara wani wuni ne da cikin wani lura guda ɗan da ci tsoro
ainihin wato a haka ainihin na muhallar ya ga abin ya kuka da yake ne rabon bayan ainihin abubuwan da ya larabawa da wata rana yake dina yana shiga cikin yakin koya yake saboda haka sai ma hakan sai ya samar da wasu cikin lura da jin kayan farfarawa ne su rinka kula da shi su zama suna gane ta saboda kawai da wasanni shi yana shigar da kan cikin haɗari cikin abubuwa bayan jin daɗi da kawai ne da duk wanda larabawa ne irin musulmawa su saboda haka ne mafi saboda kuma suna da shi na yi haka da yaƙi sai na iya mafi mafi ya shiga kuma wani ba ainihin abin da shafi jirgin ruwa kuma wanda mutane sa daga ya fito ko na kafo ko ya ga kafansa saboda kansa ya yi bari yana cewa da ba a bashi ruwa a bashi ruwa to wani daga cikin kafin ce ba ruwa ke bukata ba irin wannan yanayi akwai zuma a bari ba da zuma shi ba zai na yi zuma sai na yana sha shi wannan ai zuman gari kaza ne shi an ya yi ma kai cikin wannan hali da ake ciki cikin wannan yanayi kana gane zuman gari kaza an rufe ana cikin wahala na yanka ma sai kana gane zuwa mun kaza saboda haka sai ya tsara Allah shi ne da kuma wato kana miji to rana da aka rufe kuma da Allah ne kuma rana da kuma su wato bayan sai sai kuma ga Allah ba ko na so da aka rufe ko ran da ainihin a ba zai yi ba ba saboda haka yau da rana ya rufe kuma da Allah ba
wannan magana da kake fata ma Allah malamai da guda hudu akwai abdullahi bin abi umayya na daya na biyu akwai nasir bin harith na uku akwai nawfal bin huwayd na hudu akwai walid bin mughira waɗannan su ne suka faɗi wannan magana abdullahi bin abbas yake a su wanda suka faɗi wannan magana ai walid bin mughira ne al-makhzumi da habibu bin amr bakabi da kuma ainihin waɗancan mutum biyu na farko saboda haka shi kuma mujahid yace a inda hum kutuba nuraniya wa kinatu bin bin abdiyali wato kutuba ne da kuma kinana su suka faɗi wannan magana to dai malamai sun yi tuban gani a kan zuwa suka faɗi wannan magana su dai alayi halin kafirin makka su suka faɗi wannan magana wato suka ce wannan su suka faɗi wannan alqur'ani wato zikira ambato saboda a cikin zuhuri Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa innahu la zikrun laka wa liqawmika wala wa sawfa tusalun shi alqur'ani ambato ne wato zikirun laka zikiri ne gare ka ya rasulullah da kuma mutanenka sannan kuma za a tambaye su akan wannan abu saboda haka shi alqur'ani zikiru ne ainihin dukkan wani nau'in qur'ani zikiru ne sallah zikiru ne sannan wato sauran tasbihi duka zikiru ne amma kowane abu yana da ainihin sunansa idan suka koma kowanne daga cikin su ya karbi sunansa da ainihi to shikenan sai zikiru da zamanto ya tsaya akan alƙur'ani wato akan la ilaha illa muhammadu rasulullah ita ce zikiru wanda ba da wani suna da ya wuce wannan wato a ce mata zikiru saboda haka wato zai zama to a zai zama to wato wannan shine ainihin alƙur'ani haula da kufar quraish wannan sune kafiran quraishawa za su kuna da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna yi kiranci suna gaske سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا قيامة يا أيها الرجل الذي أنزل أنه الذي يدعي يدعي أنه أنزل إليه القرآن سنة قيامة يا كي وانا متون وانا يجي دعوة شيوا سرق رسل القرآن سنة قني شيوا دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي دعوة سرق رسل القرآن بني saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su raddi ba wannan da suka faɗa suka wata cewa mala'iku sun kowa dara suna da jira. Lauma ta fi ya fi mala'ikar kusurce na tsarafi. Wato, sai suka ce lau, wannan lauma ta fi na bin mala'ikar kusurce na tsarafi. Wannan kalma ta laula ko lauma tana zuwa da manan tamanni ne, buri. Ko dai a ce laula, ko a ce lauma, duka ma'anar su daya wato guri ne a wato launi ake kara mata la ko a kara mata ainihin ma zaida to shi yasa suka ce laula ai halla ma'ana me zai hana me yasa ba za a kawo ai mata tana bil malaika wato lauma ai halla ta kina bil malaika me zai hana a kawo mana malaiku in kunta min al-zalimin in dai abin da yake malaiku nabiyan haqqan kai annabi ne na gaskiya to fatina bil malaika kawo mana malaiku suka faɗi wannan magana wato a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan kafirai suna cewa ma mana annabi da jibnu ja'u guda da qalu abaka Allah bashar rasulan wadannan mutane babu da yana imani sai dai suna cewa sun mutum ne Allah zai ne ko zama manzo kamar ne zai fito Isra'il suna ganin ai mutum ne shi yasa a wani wurin الله تبارك وتعالى يقول لبايا ربنا سيرا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون بيننا وتنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا الله يجي أيضا ملائكة يسجد فيها دورا فتا ترى ملائكة لا يكون أما كنت تقول متعنيني تشيك لكما أقول لك وقاتا يكون سنتجي رسول تقول لك فتوانا مكانا النبي إذا بسجني يقاول ملائكة وتو رموه بالجنون فجد من الله صلى الله عليه وسلم كان تقول لأنه يقول كلام المجانين كثيرا فلما بنى لما ذكر الجن أنتني وقالوا إذا يسكى فلاسنا مصير إذا يجلس إلى كفي سوى واتو أيما الذي تدعي أنه نزل عليه القرآن نزل عليك القرآن يا تولى إيك دعوة أن تلك مكة القرآن وأنه كنتم كي مكانا كافرا فرقني كما إن فرعون يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال يأتي أي منظوم ولا أعرفه lallai fa wato mahaukaci ne fir'auna ya faɗi irin wannan magana saboda haka su ma gafurai na yau da zamu sai na da suka sai suka kulkuli ainihin wato abin da fir'auna ya faɗa sai suka kulkuli irin wannan magana allazi unzila ta'ala na tsare ka Allah ta baraka ta lafiya musu raddi a ayan da take gaba ya faɗi me yasa ba ainihin kawo da rikon ba
ما نزلنا عليك إلا بالحق وما كانوا لنقول بين إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لحافظون وإنا وإن وإنا له لحافظون Allah ta baraka ta lafiya to ai wato abin da suka bada cewa me yasa mala'iku ba ko ba Allah ta baraka ta ce lau ma ta ce da mala'iku ce mala'iku wa Allah sai muka dace ma ta nazarin mala'ika ai ma ta nazarin mala'ika ce da ba mala'iku ba ka zuwa wato sai ainihin da zo su na yafi nuna na tsari zuwa mala'iku baya ku da daga azaba idan ka ga mala'iku sun zo to sun zo ne da azaba saboda haka lallai wato ainihin mala'iku sun zo muku lamarin ya lalace muku ga nan da gulafin da yin zuru ma da zari idan suka dauko ba makawa waɗannan malaiku za a zo da azaba ta abu da kuma wanda zai samu da ku a wani wurin Allah ta bada fata na yace suna cewa lau an a wato suna cewa da yadda Allah bai san dauko da malaika ba Allah ya ba su amsa yace lau an zanna malakan da ku iya samu sun malaikun zaro a wato da an saukar da malaika da lamarin ya kare da shi kenan an halakar da su ainihin lamarin su ya kare za a ainihin kada labarin su ba malazu sun halaka su a wani wurin Allah ta ba ta fasa ce lauje Allahu man ma falakan da ji Allahu rajul da rabbana alayhi ma yau ai da malaika aka yi ko kuma da an sanya kirin ku a sa masa ainihin bashariya irin taku da zaman to yana tafiya irin taku saboda kuma akwai alƙawari da yi Allah ta baraka ta da yi ai Allah ya alƙawari ma kana Allahu yuzibuhum an tabiyin ma kana Allahu yuzibuhum wa yuzibuhum wa yastaghfiruhum Allah ta baraka ta da ya alƙawari zai mutu azaba ba mutum zai na rabu da Allah su ne yana cikin su sannan Allah ba zai mutu azaba ba matukar suna yin tilibari saboda haka ya zama to wannan azaba ba za ta zama musu ba saboda ainihin zai na rabu da Allah su ne yana cikin su lokacin da zai na rabu da yake bari da shi kenan akwai masu yin tilibari suna wannan yin tilibari Allah ba zai zama muku da wannan azaba ba saboda haka suka ce ba ainihin inda gaske ne mala'iku to Allah zai mala'iku ba za su zo ba sai da azaba وما كانوا إذا منذرين لا إلهم لا يدرون فضلوا بعد ذكر الله من الله أي ولا مؤخرين ولا ذكر الله من الله بعد ما ذكر الله مكان أكملنا على القرآن تلقي مكان أكملنا إلا أنا نزلنا الذكر الله تبارك وتعالى يقول فقد لنا الذكر والقرآن إنا له لحافظون للي ننهي ولا نكي عيشي أكبر الله تبارك وتعالى الله يجزي يا خير الأغاني فولنا القرآن شيوا شيء كل شيء اللهم انه الذي انزل هذا القران هو عزيز متدبر خالقه في هذا العالم الا شيء غير انا القران وما الا شيء زي كاري القران بالآي تنجاوا وكتتروا وكاي وريكي duka Allah zai kare alƙur'ani daga waɗannan abubuwa ba za a samu masu masa ƙari ƙara wani abu alƙur'ani ba ko su canja wani abu alƙur'ani ko su jinkirta wani abu a'a Allah ya alƙawari zai kare alƙur'ani shi da alƙur'ani ya da bayani bayani masu ainihin wahala kai da gaske bayan na biyu da Allah da ya koma Allah aka je yaki abin da ya faru ya faru wato da kan ya yawa mu fa aka share ta da su sai da wani bai samu ne na goma lokacin nan lokacin ne yake fa lamari zai iya lalacewa haka haka da Qur'ani na kuma ne share ta da su a rubuta na Qur'ani sai na baka yake Qur'ani lai aikata abu da Allah da Allah da ya gaba aiki dinga kodo da hannuna ya fi mini sauki akan wannan magana da ka zo min da ita aikata abin da mun ba da su da su da kuma yace wallahi alkhairi wallahi alkhairi in ka addu'a Allah ya sa wa sayyidina Abubakar wannan alkhairi da ya gani Allah ya nuna wanda Allah ya nuna wa sayyidina Abubakar shi ma shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dora min na Abubakar saboda dai hukunci da Allah ya ce wa shi zai kare da Abubakar yana kuma yin cewa lallai ne a rubuta wannan alƙur'ani to ya za a rubuta shi a nemi mata ta babu na ra'ayin da za ta tsaro a tara wannan alƙur'ani a lokacin jan alƙur'ani a gari haka alƙur'ani a gari wanda ke wasu tsari ya kawo aka yi ta kawowa kuma kowa ya kawo sai ya kawo shi mu da biyu haka kuka yi zai kuka yi sadara alƙur'ani a cikin batu ne a cikin tabbo ne a cikin mai ɗaki guda aka tara alƙur'ani ana nan ana nan za mu samu wani ya yi karatu yara sun ce ba haka bane ya karanta musu da kira Abdullahi bin Mas'ud yace to ai ka taimaki musulunci ya yi amfani ka rubuta wannan alkur'ani ya zama to kira iri daya sannan ka dora musulmai a kai saboda kada samu canji na alkur'ani shikenan sai da wani ke to lallai shi ma da ne amma ya tsufa ya sa zai mun misali da to ya ba shi ga wacce wannan aiki na kan ainihin na tattara alkur'ani a rubuta shi a tsara shi a jera shi yadda yake to duk wanda ya kawo aya sai a ce ya kawo shi biyu da yanzu duk ayoyin da aka kawo sai an kawo shi biyu da yanzu sannan aka zo da kaji a kun sai aka samu shaida guda ɗaya shaida guda ɗaya shi ne ibnu hudayba ibnu hudayba kuma shi ma idan ya yi shaida kaza da sun ce shi wanda zai na wani mutum biyu saboda haka sai kamar da kaji a kun samu shaida na mutum biyu a karta wannan alƙur'ani aka rubuta shi ba su mu usmani to sai na kuma ya ƙara buga wani aka tura shi aka rubuta har aka da aka tura a masar a wannan lokaci ne wato aka tura ga mutum ya to wannan shi ne muhimmin da Qur'ani ya shi to ba wannan Qur'ani ya yi ninkar da abubuwa da yawa daga baya ya ka samu wato mai bayi ajab suna karɓar mutunci suna mutunta har kuma Qur'ani kuma takallami ne bayi da digo ba wata saboda haka ba kowa zai iya karanta shi ba sai ba lalace to da bai bayan suka fara mutunta wani zai ra karanta fatiha ya zo karanta iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai a taka bi abdin wa a taka bi tafi wato wani iya inda babu yawo babu alamar hamza sai za hamza ka sama wani yawo sai ya taka sai zama a taka a domin iyaka na abu wani yawo sai ya sa babu babu nisan wato sai za shi bi abdin wa iyaka na masu cewa a taka dan sa'in sai ce tafi tafi'in to shi kenan sai suka ce donan maza ainihin ba ta ƙur'ani saboda haka akwai bukatar yawan ƙur'ani biyu suna ya kai wa ayin digo aka sa wurin ya aka sa digo biyu ba aka sa mata digo daya ta aka sa digo biyu a sama kawun aka sa mata digo biyu a sama ko digo daya a tsirrai sannan ba aka sa mata digo daya a kasa ko digo ainihin daya a sama haka da suke wannan digo da na tsirrai na shirin da zarun da zuwarun da warin dukkan murin da suke da tsadayin duk wani kuma da suke da digo haka yana nan to bayan kuma nan ma karanta shi ba wanda ke na aiki don haka za ka fita wata yi saboda ainihin gaba ya zama su wata ban da zuwa ba da wata ba aka yi wannan jirgi gaba daya to qur'ani bayan wannan sai ya zama gashi nan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa illa ta'ala gashi nan kira ga wannan Allah ba yi suna da shi to kuma gashi nan an rubuta shi to amma rubutun da ya takaita ba ko ina ba da ake da alqur'ani shekara ɗari shida da wani abu shekara ɗari bakwai baya ko ɗari bakwai baya sai kafurai da duniya da suka fara yin mabamba wanda suka fara ainihin abubuwa da suke ɗabba a littattafai da suka yi almaniya wato ƙasar jamus da ta fara yi sai abin tabbakawa abin tabba a littattafai wato zai tabbuka alƙur'ani tabbuka alƙur'ani ta kira musulmi ga alƙur'ani kuma buga muku ni ne kuma duk da sha a kai ya za a ce alƙur'ani kuma ga wani sun buga kaza kaza ko su bi yaba wasu kushi haka ya ba ma bayan wannan da shekara ɗari sannan sai ka san spain andalus su ma suka yi injin buga littattafai sai suka buga alƙur'ani nan ma dai duniya musulunci ya ƙara tashi a kansu to haka nan ana nan bayan shekara ɗari sai rasha su ma suka buga nan ma dai ba samu ƙasar musulunci da buga ba to rasha ta buga kafin shekara ɗari da buga rasha sai ƙasar musulmai iran sai ta buga alƙur'ani sai ta fara buga alƙur'ani a cikin ƙasashen musulmai iran da ta buga ana nan ana nan bai kai shekara ɗari ba sai turkiya kuma sai suka buga alƙur'ani irin wannan da yake bayan nan bayan turkiya ƙasa ta shida ba ƙara bugawa sai a 1900 shekara ɗari da ashirin da uku da uku da suka gabata sai ƙasar masar sai ta buga to daga nan kuma shikenan sai aka ci gaba da buga alƙur'ani aka yi ta bugawa shekaru nan baya baya kaɗan rashin na ƙara buga alƙur'ani wanda ƙasa da shekara ashirin wanda suka buga shi da zinari suka kai duka wajen ainihin jagorin a cikin duniya zo su gani a kasa su rayu a cikin wata a kewaya da shi rata har gidan shugaban kakaru a kewaya da shi da zinari kuma da wannan kafin na wanda indiya kuma rubuta da zinari amma da yadda suka tashi tashi sun ga wanda indiya kuma rubuta sun ga wanda da zinari sai na su ya zama to duka zinari ne da indiya kuma ado aka yi wasu abubuwa na ado na ainihin zinari wani ƙur'ani nan da wannan abubuwan marakin saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari shi zai kare shi daga dukkan wani abu saboda su bai magabata kamar yadda Allah ta yi cikin ma'ida wato su waɗannan wanda suka zo ainihin littattafan da suka zo ga kuma alƙur'ani la tabaraka wa ta'ala inna sallata wa rabbiya wa al-mamur ya qawmi ar-rabbani ar-nabiyuna والذين اسلموا الذين هاجروا والربانيين والعباد لمسوا من دون الكتاب من كتاب الله saboda abin da kiya a littafin Allah su waɗanda magana alayhi shuhada ba za ka shuhada su ba shuri ba su shuri a cikin hankalin zuwa da shi a halin rana waɗannan kafurai ba waɗannan yahudawa wanda Allah ba su a saura to su aka tsora wa kiya ne saboda haka sai suka zama to suna tarihi suna tarjibi har ma lokacin da aka yi wani yaƙi duk ainihin aka kona musu duka a saura ba wani saura mai saura duk aka halaka su aka kona musu duka da bai a lokacin sai lokacin da uzairu ya dawo sai suka ce a taura ya halaka ji a ya haddace sai ya gaya musu ya shifta illahi a taura sai suka huta da wasu su gane ainihin karama na ainihin wannan littafi sai suka ce wannan faɗan Allah ne in ba dan Allah ba ina zai kawo wannan a taura gaba ɗayanta bayan ya huta sai wani ya dawo bayan aka yaki wani daga cikin malamansu sai suka ce ai ga abin da ya faru a taura ta halaka ji a ba ta halaka ba akwai kakar kakan kakansa wanda almajirin annabin Musa ne ya rubuta taura da hannu saboda tsoron sharrin Yahudawa sai ya sa ya ainihin wato dauki wannan a taura da zai tona rami ya bidne ta ya bidne ta yana jira wato ya kiyaye ko da sun yi tarihi da shi na gaskiya sun suka ce tona nan ina aka bidne ya faɗi da aka bidne suka ce suka dauko a taura suka duba yadda Uzairu ya gaya musu ko harafi da ya ba kara ba saboda haka suka ce lallai wannan wannan muzeyin lallai ɗan Allah ne saboda ai gashi nan wato ya zo da ainihin yadda ainihin wato littafin yake babu ko harafi daya da canja ba su an ba su kiyaye ba amma sai suka ringa canja ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala da kan sauke su bakara wa inna bariqan minhum la yaqtuluna al-haqqa wa hum ya'lamun suna koyi gaskiya a cikin al-littafin suna taura gaskiya nan wato sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma suka zama to Allah ya ce mu dalil da yakubu da kitab da ilim kuma ya kuma hada min billahi yushka bi man bari walillahu ma kataba ilim ma kataba ilim walillahu ma yasibun Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ya fada a gare su saboda menene saboda suna rubuta littafi da hannunsu duk sai wannan daga wurin Allah ne saboda samu wani abun duniya dan kada haka suka ringa yi amma littafin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya alkawari shi zai iya wannan littafi bayan zafin sun yi ainihin abin da suka rubuta shi ya hasa fitintinu har aka zo aka yi tabba tabba na alƙur'ani aka yi dai rikici shi ma kamar yadda ya gabata wannan kasashen makamurai suka fara rubuga shi to duka dai Allah shi ya lamunci kiyaye wannan alƙur'ani saboda haka Allah da baraka ta dace kamar kiyaye shi ya kiyaye shi ba da zama su suka farai baddalu sun canja littafin yahudawa mu'arrafu sun juya shi ba gayyaru sun jirgita shi wanda su suka kara shi wa naka su suka rage da Allah mun mutabakkinuna min kutubihim waliya saboda Allah ya ba su dama a cikin littafin su ya ba su tafiyan ga ya ba su kula da wannan littafin inda mu aure su wa hada alquran anzarahu Allah amma wannan littafi Allah ne tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi takaffala bi jinsi Allah ne ya sauki lamunin kiyaye shi tabaraka wa ta'ala wala yusri fi tarihi ba zai yi ba a juya alqur'ani ko a canja shi wala naqsi wala ziyada ko a rage wani abu wani abu cikin alqur'ani ko kuma ƙara wani abu daga cikin alqur'ani duk wannan ba zai yi ba saboda menene azzaru wala zala ma kunna fi sirri ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya tsokar da shi kuma qur'ani ba zai kushe ba yana haddace a kira da na al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ila akhirin dahri har zuwa ƙarshen zamani sannan wala zala ma kunna fi masani zai kushe ba abin kiyayewa a cikin mutane na alkur'ani wanda Allah ya tafi kiran nasu ne hadda da ainihin fajirin kawai gaban da injuna ne wanda kawai suka yi aka yi na alkur'ani to ba zai kushe ba yana kiyaye a ciki wala ya zalu ruwa alkur'ani ba zai kushe ba ana karanta shi ala kulli halin wal qur'anu yatatamma shari'a muhammadiyya shi wannan alkur'ani yana dauke da shari'a ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi shari'a la tukul tafsir wa la tadil ita kuma wannan shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta karban tafsiri ba ta karban tafsiri wato ba ta karban canji ba ta karban wato jirkitawa saboda haka lokacin da sai na rukan yi rubutawa ya ka samu sabani akan wata aya ayan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa inna ahlul jannati yati tabu fi sayyi'atin min rabbikum fa baqiyatu ma taraka ala musa wa ala harun kana min malaika da aka zo magana ta mutu sai wani suka ce a sun ta bugu bil hayi ba ta mutu ba a karbo wasu suka ce a idan sai na mutu wani yake a kira manyan tsofaffi na Qurayshawa ya suka san wannan kalma na larabci ta buki ne ko ta buki suka ce suka san wani abu ta buki ba ta buki su sani sai na wasan ke murkuta shi ta buki saboda haka sai zama to ta buki shi ne ainihin Allah ta bada wata ainihin a kuma da ta wata ainihin da zama ya da ke shari'a shari'a da ba ta karban wato ainihin canji ba ta karban ainihin jirgitawa saboda haka amma tana karɓar jiddidi saboda zamani yana canjawa abubuwa sabbi suna shigowa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yaf'alu ala ra'si kulli mi'atin sana bi ra'si kulli mi'atin sana man yujaddidu li hadhihi al-umma dinaha Allah tabaraka wa ta'ala zai turo a kowace shekara ɗari Allah zai turo wanda zai jaddada wannan al'umma addinin ta kamar yadda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin a cikin sunan nashi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah يبقى لهذه الأمة على رأس كل من سلم من جد الله فينا yana nan cikin sunan Abu Dawud hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da arba'in sannan yana sanar cikin hakim musulun na imamu hakim hadisi na dubu takwas da ɗari shida da arba'in da hudu saboda haka sai a samu a mujaddidi ne ya kuma bi shari'a ala rasu kulli karni a kowane karni sai a samu mujaddidi shi yasa a wancan karni aka samu shehu imam ya zama to mujaddidi wato sabunta wasu abubuwa da suka shigo da sai a ainihin dole shari'a a kansu a daini malamai sannan su nemi ulul amri a kowane lamari sai su zarbar da shari su zarbar da hukuncinsa ba malami shi kare zai zauna ba su abin da malami ba kin yi zamani wato yana buƙatar samun likitan misali abubuwan da suka faru da likitan suka gane mace ba ta haihuwa wato ba za ta yi haihuwa ba to za ta yi cikin sai a sa wata mace zai ta haife shi bayan cikin kuma ya samu ainihin wato wata mace daban sai wata ta nemi cikin sai ta haife shi to a wannan hukunci nan da bala sai ce to menene waye wanda wanda ai da dauki cikin daga farko ko wanda aka baka da cikin tare shi malaman sai baka da magana kan wannan tukuna sai an samu likitoci a samu likitoci ya abu yake in sun yi bayani sai sai ai qur'ani ya ce in ma ta lillahi wa la ilaha wanda ta rabe shi ta ce mahaifiyarsa saboda haka da irin wannan matsaloli ko kuma ce maganin kaza ana hada shi da alkawar alkawar kuma abu ne mai sa maye to ya yake sai a tambayi likitoci ya abu yake da an hada shi in sun yi bayani malamin sai su gama da hukunci to wannan malamai da suke da hukunci su ne suke ainihin jini wato na shari'a wala ya ce an ta gayyar ra'ayi wanda ba ana nufin ainihin a canja ko kuma abin nan ba sabunta ba don wani abu sabo ya shigo sai a tambayi malamai me hukuncin sa ina za a ajiye shi me hukuncin addini a kansa misali akwai lokacin da a 1960 wani abu yahudawa sun yi wani littafi suka ce shi ne alƙur'ani mujaddadi na wannan karni na ashirin ya shiga jirgi yana tafiya masar sai yaro da wani mai yahudi ina ganin kamar kai malamin addini ne ka ga wani abu da mutane mu gani sai ɗauko wani alƙur'ani ya bashi da ya duba sai ga alƙur'ani wanda ya guda wasu yi suna cewa shi ne ƙur'ani na gaskiya sai ce amma ina buƙata ka ara ne wani littafi in nuna shugaban ƙasar masar jamal abdul nasir da kuma yin gaban jami'ar talata wato shek mamu shabdul ya nuna musu sai ya ce a ina ba da shi ma kyauta ya ce ya ba da shi kyauta shi kenan sai ya tafi da wannan littafi yana sauka sai jami'ar talata shekul islam wa sa'adun maida yana sauka sai jami'ar talata yana zuwa jami'ar talata ya samu shekul azhar shek mamu shabdul ya ce masa to kaga ka ji abin da ke faruwa ga abin da ya wuya su da lallai haka muke jin labarai muna ta mitin a kai ai ba hukuncin bane abu ne da za a tsaya a kai kwarai da gaske ce to ya za a yi yace ya kuka yi da shugaban kasa ce a je mu same shi ya ga dogar da ke kiya yana son ganin shugaban kasa shikenan ya je wurin mutum abokin sa ne da ma jama'a da sunnatin sai je ya same shi ke ka gane ka gani ka gani abin da ya wuya yake wani mataki ka dauka a matsayin ka na shugaban kasar musulmai shugaban ainihin wato arabiya kaumiya shugaban ainihin larabawa gaba daya bai kai a kai ita ce ya za a yi jeru za a cinna yaƙi ne ga isra'ila ko kuma ya za a yi a ba abun yaƙi ba ne abu ne a tsaya a yi difa'i ga addini ita ce mun ba ka wannan lamari ya za a yi gaske da hanyar da za a yi a kare addini a kare alƙur'ani sai ce abin da za a yi ka turo mana wato duk wanda suka karanta Qur'ani suka haddace a kasar ka wanda suka kware alqur'ani a kawo su shikenan aka kira su yace ga wannan abun wato na zamani ya fito wato suna kiran sa wato radio sai koyan koda gashi nan ya fito sai su karanta mana alqur'ani dukansa sai a tashi a rediyo a tashi a kaset sai a yaɗa shi wa duniya musulmai gaba daya a ce to ga qur'ani ga yadda yake a karanta shi da yake kar wani ya zo muku doni alqur'ani ku ce shine alqur'ani ba ta da wannan shi ke nan aka ce ba na masar duk malamin qur'ani da aka yi ta aka ce to ga abin da ake so a yi sai yanko kuɗi ma biya ba ce yan biya ki kaza sannan ya karanta qur'ani ya yaɗa a lokacin duniya ba kuɗi kamar haka kuɗi ba su yaɗu ba sai sai an biya shi dubu kaza a gaba za a iya biyan wannan kuɗi ba sai ya biya ƙara kiran wani haka haka duk wanda ya zo sai wani yace akwai wani tsari kullum yana zuwa ba shi ne limamin masallaci sai da zai nan na masar alƙahira a je a kira shi kullum yana karatu mai ƙurani a masallaci yanzu shi kuma a jiki za ka sha ka samu halilul kusari za ka ce masa to ga abin da ake so a yi na za a biya ka kiya kullum ina karanta ƙurani na a masallaci ni kadai ba wanda ya san ina karantawa sannan ku ce za ku ɗauki wannan alƙur'ani ya yaɗa shi a duniya duk duniya ta san shi kowa a kai masa alƙur'ani da murya ta kuma in ce ya biya in ni ne ma na ina da wani zan biya ku ai ba ku ne za ku ga ni ne zan biya saboda Allah zai amfani da murya ta a yaɗa alƙur'ani ya shiga ko ina da ko ina na duniya saboda haka sai shekul islam ce da na ƙarni na ashirin sai ke to ya gaya jama'a da nasir ga wanda za a ta aiki wannan shi zai yi zai karanta ne biwa jimilla saboda zakin Allah ta baraka wata ala saboda haka yi ko nawa ne ka bashi ka dauki nauyin abincin sa a sama masa wurin da zai zauna ya ringa karanta wannan alƙur'ani a kawo masa rikoda sai a masa na'urori da zai amfani na wurin karanta wannan alƙur'ani da shi kenan yace idan an gama a aiko min da shi ni kuma zan yada shi dukkan kasashen musulmai shi kenan wato kalilu kudari ya shiga aka jama'ar da nasu ya siya maka dukkan ala abubuwan da zai amfani da su ne karanta wannan alƙur'ani ya karanta alƙur'ani daga fatiha magar har zuwa nan da muryarsa mai daɗi ya karanta da ya karanta Sheikh Muhammad Nazir ibn Sheikh Islam a lokacin yana jami'a talatar yana karatu da gama sai a kira shi aka fito ga wannan aka ba shi amfani guda cike da kafin kafin na alƙur'ani da rikodar aka ce ka kai wa baba ga wannan aikin an gama shi idan ko wannan alƙur'anai ya kawo shekul islam tsarar al'am ya kawo ta ce ga abin da aka bari daga masar shugaban kasar masar da jama'al abdul nasir da takon da suka bayar a kawo maka a yana karban wannan sako shikenan sai ya tafi wurin shugaban kasa ya tafi wurin shugaban kasar senegal nan lokaci tsakowar ba musulmi ba ne ba amma ya ce mata da aikin da muke so da aikin da muke so kai ba jini da aikin da muke so kai ba jini wannan qur'ani ne aka karanta littafin mu littafin Allah ne muna so ka je ka sa a buga mana shi a tsara shi a daita shi a hada shi a buga mana shi kofi da yawa sannan kuma ka ringa tashi a rediyo a kasar mu duk lokacin da za a tada kunna rediyo da safe a sa karatunsa duk kuma lokacin da za a tashi daga gidan rediyo a tashi yake to ya tafi da shi ingila shi shugaban kasar senegal na wannan lokaci kagwar aka je aka buga ainihin aka buga kwafi da yawa aka feta shi aka gyara shi aka tace shi wannan alkur'ani da ainihin karatu na shi kalilul kundari aka dawo da shi shikenan sai shekul islam ba za su zaga ɗauke shi ya kai wa matar yake gashi nan an gyara shi a cikin gashi yadda za a iya karanta shi yadda za a kuma shi yadda ni bakinta ya kai sai kai duka kasashen musulmai ya kawo musu wannan kofi na ƙur'ani ya ce ga ƙur'ani da yadda yake saboda haka a rinka tashi a rediyo a rinka yaɗa shi saboda menene saboda abin da ya wuce suka shirya nan kada ya tasiri shi yanan da ya kawo shi Najeriya ya ce a saka shi shi yanan zai malamai suka lafi sai sha aka yi suka ce lokacin gidan rediyon kaduna kaɗai ne gidan rediyon a arewa sai suka ce suka tashi suka yi ta aka yi suka ce ba zai yi ba gidan rediyon da ake sa na rambale a sa kiɗe-kiɗe a sa waka a sa wa shi ne za a sa alƙur'ani a ciki sun kare girman alƙur'ani da ke ba zai yi ba kace ai ga malami ya bada kaza ce kai wannan nasara ne shi ba ba zai ga Qur'ani a wannan wuri ba saboda haka sai ku kai kai kace ba zai ba shi ba da sai ni hadi ya biyo ya samu Najeriya ta rubuce akan wannan lamari da ke sai ya rubuta wasiƙar sa da farko ya ba wa malamai a na Kano a wannan lokaci ya ba su wasiƙa yace to gashi akan halarcin a sa wannan alƙur'ani ya tafi aikin haji har ya dawo rigidi masa abu ya kara tashi ba a samu zaman lafiya ba ya kara rubutawa wata wasiƙa ta biyu ya ainihin bayar sin da aka tura muhammadu sunusi na su kano na lokacin sarki halifa sunusi sunusi na farko sai ya ɗauki ƙur'anin ya tura wa sarkin zazzau ya ce aika gidan rediyo kaduna a ansawa wani babban malami a zazzau sai ya tashi sai ce ina ba zai yi ba ba zai yi ba a sa ƙur'ani a cikin gidan rediyo ya sa a sa ƙur'ani a rediyo bayan ga abubuwan da ake a rediyo sai ce ai ga shi wanda ya turo ba shi ba ne sarkin mutum ne ya turo shi kuma ya faɗi cewa ga malamin da ya ba su fatawa sa ƙur'ani a rediyo ya wancan malamin kafuri ne nasara ne ba na tsara ba ba zai yi fiya safura ne kaza ya rubuta wasiƙa mai zafi ya aikowa shi wannan malami ya aikowa sarki zazzau sarki zazzau tura sarki kano da rufi sarki kano da rufi ya gani ya ga abin ya yi zafi sai ya ƙara rubuta wasiƙa sai tura shi ka lilla sallallahu alaihi wasallam cewa ga mu abubuwan da suke faruwa kan wannan matsala har yanzu ga abubuwan da suke faruwa shehu ya ce to ba dan dai sarki kano ya yi ba ki karkarin jama'atu min ulama'i kan shimali na jibbi Nigeria shimaluha wa ala rasim amiruha al-mufakhkhali wa sultani al-azam Nasiruddin Alhaji Muhammad Sunusi hafizahullah wa ra'ahu wa ballagahu fi daraini mutamannahu ita hakika malaman Kano sun tambaye ni ko malamai na Kano a Najeriya arewacin Najeriya jagoransu sarkin Kano ainihin mai girma jagoransu mafi girma mai taimakon addini muhammadu sanusi allah ya kare shi ya kiyaye shi ya isar masa da manufarsa a duniya da lahira bayan shi akwai sayyid al-adib al-aqil al-arif sayyid adibi mai hankali alhaji ahmad dan dada bin al-hasan shi ma yana cikin wannan wannan tambaya saboda ganin da kike da ya taso bayan shi akwai allama al-nahir ustazul kabir shi ne babban malami alhaji abubakar atiku bin kadir shi ga babakar atiku tantaniyar da shinayi yana cikin wanda suka wani tambaya shi ya ce akwai alim al'allama malami mai yawan sani abdurraka al-fahama alhaji abdullahi talaga shi ce da shi abdullahi talaga yana cikin wanda suka yi wani tambaya sannan akwai alim al-zillin al-qudwatul jayyid alhaji ahmad tijjani bin usman shi tijjani bin usman zangon bari bari yace shi ma yana cikin wanda suka yi wani tambaya sannan sai yin fayi sai yin shugaba wanda ya kere da alimin sabi malami wanda ya rigaye alhaji muhammadu sani ibn al-adam shek sani kafanga yana cikin wanda suka yi wani tambaya sannan wani fakir arziki al-jaqi al-asad da kuma fakihi mai girma wanda shine shugaban su gaba daya malamin wato shugaba na fikihu malamin fikihu duk da shi ma shehu wato shehu faru alƙalansu shehu faru mai muda shehu mai muda wanda yana zuwa gidan shehu abdullahi talaga karatun bidiyo amma ya zama mafiki kwarai da gaske to in yana tafiya zai da wasu kuɗi ya sa aljihunsa zai da karatu wannan kuɗi idan ya ɗauko karatu baya ɓata lokaci hanyar tafiya da dawa duka zai gudu littafi yana kallo akwai hanyar kasuwa ne akwai yan talle da wasu suka da dawo yana cikin kallon littafi sai ya ture wani bai sani ba kana magana ka fanka da ka zai da kuɗi ba ne bukatar nawa ne zai biya wannan kuɗin na biyan wanda aka fararra kaya a hanya ne saboda kar a fata lokaci a hanyar ba a yi karatu a hanya ba saboda yadda suka ba da lokacin su yi karatu saboda haka zama fakihi kwarai da gaske ana bi da shi a wurin fikiyo shi mai hula kuma yanzu aka san ta shi shi mai hula in ka zo wurin muktasar sai ga an haddace ta ana mata hidima ana kamar yadda ake shan ruwa haka ake ainihin wato tasarrufi a cikin muktasarul kalim wanda malamai suke mata kirari muktasarul kalim rijaluhu kalim amma su dai sun gaje da kuma sun same da sun mata hidima kwarai da gaske Allah ya ba su to shehu shi ya taya mace shi da fakihi gidansa a gidan ciki mai kwarai da gaske shehu mai hula wal fadil nabiyin السيد الجليل الشيخ محمود الوزير الشهير da kuma الشهير Alhaji Muhammad Munir wa gairun min al-ulama ala sai ce da wani su daga cikin malamai masana sai ce wallahi ba don ya ga waɗannan malamai ba da zargin Kano da bai shiga bai ƙara magana kan wannan magana ba na yi muku wasiƙa na farko na muku na biyu amma ku ce wani malami ya ce kaza wannan malami da yake wancan gari shi ya koyi sunan malamin ya koyi sunan garin yace gaba idan aka ce shi ne yace kada ta Qur'ani a rediyo sai ya ji kunya ce shi kan ba shi ya fara ba saboda yadda zamani zai zo kuma haka malamai magabata suke saboda tsoro na abubuwan nasara suna tsoro suna da tseni ko rediyo ma ba da sai da shiga da su gidansu ba a cikin malamai magabata ko wanda ba sai saka shiga da rediyo gidansa ba gindin kuma har ma yadda ta Qur'ani a cikin rediyo suna haka ne saboda tseni suna kokarin kare addini saboda haka ba wannan wasiƙa في شيء وانا للتابي حجة البالغة في كون ذات في في ذات القرآن في الزاهدة وتو حجة إذا ملك ورم وآيات القرآن الكريم شيئنا في وانا للتابي لا حجة يكاو حجة إذا ملك آيات القرآن الكريم تجي كان الدنيا مبلغ في غبانيا da larabawa da wanda da suna bidan gaba daya karba sai zama ko dukkan gidan rediyo don za a buɗe sai an da karatun alƙur'ani saboda a farma wannan saboda kare alƙur'ani wannan ne shi ne za a buɗe da alƙur'ani kuma za a buɗe da alƙur'ani sai alƙur'ani ya zama ya shiga rediyo ya shiga mp ya shiga wani ina a cikin duniya saboda haka shehu da shehu yake ba a shehu sai yi wannan fatawa na yaɗa wannan alƙur'ani ya wannan littafi yana nan a ainihin ko ina ana sai da shi yana nan a kasuwanni ana sai da shi saboda karanta alƙur'ani a rediyo har ya zama yanzu ya wuce rediyo ya zama mp3 mp4 abubuwa ne na zamani sai ya zama cikin ƙur'anin ana karanta shi abinda yake wasu ma baka ganin da to ya shiga cikin waɗannan abubuwa yana cewa wato bai da zikiru ba da zikiru hadar rufi ya turu zarmadan ita wannan alƙur'ani wannan rediyo da wannan na'urori za su dinga karanta shi har abada kuma shi kenan Allah ya karba sai suka zama to su ne masu karanta shi shi ma mai cewa karanta da yanzu yana bukata a sa karatun su a rediyo a sa alƙur'ani a rediyo shi kenan ya zama ya yaɗu a rediyo da dukkan ainihin abubuwa da tsara da zamani a lokaci ya zo ya kare karfe lokacin tashi kuma ba gama wannan aya ba wannan bayani saboda gobe za mu tashi kan wannan matsala da ainihin alƙur'ani da Allah ya zai kare alƙur'ani abin da makaranta da yalla ba mu lada abin da makurkure la gafarta mana Allah ya rage wa da hannuwa mu Allah ya sa alƙur'ani ya ji mu Allah ya rage mu da zai tafi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thank you. الحمد لله رب العالمين